الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإنسان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله سوف نعيش اليوم مع الخطبة الثالثة والسبعين والتي تأتي تتمة لحديثنا عن الغضب وما يقوله الإنسان إثر غضبه ووجوب انتقاء الكلمات والعبارات فوجدت في هذا الأسلوب درسا من دروسنا في أدب المفرد ما يوافق تكملة الحديث على ما أتينا به في باب التؤدة والأنا أو التؤدة في الأمور وجاء فيه حديث عن الحسن أن رجلا توفي فلما حضره الوفاة ترك ابنا له ومولاه فأوصى مولاه عند وفاته بابنه خيرا قال الحسن فلم يأله حتى أدرك وزوجه فقال الابن يوما جهزني أطلب العلم فجهزه فانطلق في طلب العلم فأتى عالما يوما فسأله وتعلم عنده وقال العالم إذا أردت أن تنطلق فأعلمني أعلمك قال الابن قد حضر مني الخروج فعلمني فقال له العالم ثلاث كلمات والتي هي موضوع خطبتنا اتق الله واصبر ولا تستعجل اتق الله واصبر ولا تستعجل قال الحسن الخير كله خير الدنيا والآخرة في هذه الكلمات الثلاث اتق الله واصبر ولا تستعجل قال الحسن فما كاد ينساهن أي هذا الابن لا ينسي هذه الكلمات في كل تقلباته يذكرهن اتق الله واصبر ولا تستعجل فلما أتى أحله رجع إلى المنزل نزل عن راحلته فلما دخل الدار وجد رجل نائم متراخ عن المرأة ومرأته في جانب آخر نائمة فقال هذا الرجل أو هذا الابن والله ما أنتظر بهذا والله ما أنتظر بهذا فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سيفه تذكر علمه الذي تعلمه اتق الله واصبر ولا تستعجل ثم رجع إلى منزله فلما وقف على رأس هذا الرجل قال والله ما أنتظر بهذا شيئا ثم رجع إلى راحلته ليأخذ سيفه ثم تذكر علمه مرة أخرى اتق الله واصبر ولا تستعجل فعاد إلى منزله فلما وقف على رأس هذا الرجل استيقظ الرجل وبالعجب لما قال ارقام الرجل وثب إليه وقبله وآنقه ثم سأله ما أصبت بعدي قال هذا الابن أصبت بعدك خيرا كثيرا والله أصبت بعدك خيرا كثيرا أصبت علما والله مشيت الليل بين سيفي ورأسك ثلاث مرار فحجزني عن قتلك ما أخذت من العلم اتق الله واصبر ولا تستعجل عباد الله أيها الإخوة المصلون اتقوا الله عز وجل واصبروا على مصائب الدنيا واصبروا على طاعة الله واصبروا على المكاره حتى تلقوا الله عز وجل يوم القيامة ولا تستعجلوا أي ولا تسرعوا في الأحكام على الناس والأحداث يقوى مسلمين muna tattaunawa ne cikin kutuba ta saba'in da uku ɗori ne akan batu akan fishi da irin abubuwan da mutane suke furtawa a bayan sun yi fishi darasin da muka yi wannan satin cikin adabul mufrad sai ya zama to kamar ciko ne na wannan huduba din hadisin da al-Hasan al-Basri ya rawaito lokacin da wani bawon Allah ya zo rasuwa yana da dan kwaya daya da bawon shi yace da bawon ka kyautata tarbiyar ɗana ina bar ma wasiya wannan bawon duk abin da ake bukata wa yaron ya mashi har yaron ya girma ya aurar da yaron yaron ya buƙaci ƙarin ilimi ya fita duniya da neman karatu ran da ya dawo gida ko da ya ƙare neman ilimi ɗaya daga cikin malaman shi yake cewa tun ran da za ka koma gida ka zo zan baka wani ilimi da ya dawo yake ce da shi a yau nake shirin tafiya sai ce ga kalmomi guda uku ittaqillah ka ji tsoron Allah duk abin da za ka yi a rayuwarka ka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki gabar da muke bukata akan taqwallahi anan mun yi magana akan takawa sau adadi akan wannan mimbari mun yi bayanin ma'anarta muhimmancinta alkhairin da ake samu akan takawa gabar da muke da bukata cikin takawa shine karka aikata kowane aiki har sai kana da ilimi daga Allah madaukakin sarki ai la yajuzu lil mar'i muslim an ya'mala ay amalin hatta ya'lama hukm Allah fi wa huwa ma da'a fi ta'rifi abil hasan للتقوى والعمل بالتنزيل aiki da alqur'ani da haka sai ya mashi ka ji tsoron Allah duk abin da zaka aikata ka tabbatar kana da hujja daga alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasbir duk halin da ka samu kanka ka zama to mai hakuri kana cikin fushi kana cikin tashin hankali kana cikin bacin rai kana cikin halin an munafurce ka an yaudare ka an tauye haƙƙin ka kana cikin halin kowane juyi ka tabbatar kana cikin mai haƙuri haƙuri ita ce siffar da Allah ya ambaci mutane na ƙwarai wa ja'alnahum a'immatan yahduna li amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yu'minun wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr ثم قال تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ما سيين هقولي ما تبن الأمر صنو أهنكلي مرسا أوكا متاكي ألوكة البشي دمونا نمغنغرو سوني الله يهبا سوني الله يسي أما بشارة سوني وأنت سكا سكا ركنين إيماني بداهو إيماني أيكي نقري أيكي دعوة هقولي أكل أيكي دعوة سيتي مكتو كذا مكتو من قرآن الله اتق الله wasbir wala tastaji sai yace kuma duk al'amarin da ya same ka kakka zamanto mai gaggawa zamu dawo zuwa ga wannan gaggawa da haka lokacin da ya dawo gida yana ajja abun hawan shi a kofar gida yana shigowa gida sai kaga mutum a kwance yana bacci gidan shi can nesa kuma ga matarsa ita ma a kwance yana tsayawa yace wallahi ma an tabiru bi hadha shay'an bayan wannan kuma ba wata hujja da zan nema ba wani ƙarin dalili ya koma gurin abin hawarsa da niyyar ya ɗauko takobi yana zuwa yana kama takobin sai ya tuno ilimin shi ko ba ko bane ilimin shi ne aiki da shi sai ce ittaqilla wasbir wala tasta'jil ka ji tsoron Allah ka zamanto mai haƙuri kada kai gaggawa wannan shine babban karatun da ya samu a yawon ilimin shi na duniya da haka sai ya sake dawa gida ba tare da ya ɗauki takobi ba yana zuwa abin da ya gani ya sake ɓata ran shi ba tare da ya san waye a gidan ba ba tare da ya damu awar hali matan shi take ba ya sake komawa da gudu da tsako ta kofi sai ya sake faɗa maka shi ittaqilla wasbir wala tastati da ya saka ya je ya komo sai da ya so uku a na ukun ne wannan bawan Allah ya tashi shi kuma yana falkawa yana ganin yaron ya je abuje ya rungume shi yana sumbatar shi yana kan rungumar shi yana son bata yana cewa wani alkhairi ka samu a bayana wannan mutumin da ya rungume shi ko da hadisin bai gaya maka ba lalle akwai alaka mai karfi tsakanin shi da wannan yaro akwai alaka mai karfi tsakanin shi da wannan matar shi yasa ya iya rungumar shi ya iya rubatar sa ya yi farin ciki da dawar shi yana tambayar sa wani alkhairi ya samu tsawon tafiyar wannan tashi wannan yaron ya ce wallahi asabtu ba'adaka khairan kathira ya ce na samu alkhairi mai yawa a baya ya ce alkhairin da na samu ya ce shi ne ya hana aika aika ta faru a yau ya ce na rantse da Allah tsakanin kwallon kanka da takobina na yi zirga-zirga sau uku a cikin wannan daren kafin ka farka banda na tuno basirar malam ittaqillah wasbi wala tasajil da yanzu aiki ya baci to da ya bi fushi ya zartar da aiki shi ne abinda muka faɗa cikin kutuba ta farko zai zama to kullum yana zargin kai yana da na sani yana kai to ya ce wallahi a sabtu ba a da tattalin tafiya don haka ɗan uwa musulmi mu ji tsoron Allah mu cire fishi mu cire maganganun da suke na ɓatanci a cikin rayuwarmu mu daina gaggawar yanke hukunci cikin gaggawar yanke hukunci a cikin ta nadama cikin gaggawar ɗaukan mataki a cikin ta nadama shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da duk sauran mutanen kwarai inda zaka bi tarihin rayuwarsu zaka tada cewa babu gaggawa a ciki kalmar gaggawa al'ajalatu wa tasrifatiha ja'at akthara min 30 marratin fil qur'an كلها مذمومة إلا في قول الله تبارك وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه كلمة جداوة لدنجتا ta zo sama sau talatin a cikin alkur'ani kowace Allah zargin ta yi banda gaggawa guda ɗaya ita ce ta ma'aikatan aikin hajji inda yake ta famanta ajjala fi yawmaini fala isma'alai malamai suka ce alamun gaggawa shine al-hukmu ala nasi bidon al-bahth wa taharri shine mutum ya zama to yana wa mutum mutane hukunci wala kaza ne wala yayi kaza wala aikata kaza alama ce ta gaggawa dunan bahth wa taharri ba tare da mutum ya yi bincike ba ba tare da mutum ya tantance al'amura ba wannan alama ce ta gaggawa wa isa'atin zan duna tasabbuti wa dalil ka munana wa mutane zato ba tare da ka tabbatar da abin cikin zuciyarka ba shi yasa Allah ya ajiye ka'ida in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin dan haka ba a wa kowa mummunan zato kowa mutumin arziki ne kowa mutumin kwarai ne har sai kana da tabbaci kana da yaƙini sannan kuma wani ce da zama to akwai yaƙini abin da kake faɗa har a gaban Allah madaukakin sarki ba zai canja ba akwai marasa kunya za su faɗi kalmar da ba ta dace ba za su ci mutuncin mutane kuma sai ce a gaban Allah ma zan iya mai amma inda za ka tuɗe shi ya maimaita ma jawabi ya kare da hujjar da ba yadda ba a tuɗe ta ba zai iya ba amana ga darajin ya faɗa a gaban Allah ma alamar gaggawa cikin al'amura mutane malamai suka ce shi ne duk wanda ka samu yana magana kafin ya ilimi wani alama ce ta gaggawa da an fara zance bai fahimta ba bai gane ba har sai tsoma baki wani alama ce ta gaggawa wa an yi zuwa qabla an yafham shine mutumin da in ka mai tambaya kafin ya fahimta zai fara baka tambaya har a cikin malamai akwai matsala wani da ka fara tambaya kafin ya furta ce daya daya na gani ai ka zahiri hukunci wannan alama ce ta mutum akwai gaggawa akwai hadari cikin rayuwar shi wa an yamdaha qabla an jarrib shine ka tadda mutum yana yaban mutane kafin ya jarraba su ya zauna da kawai yau ne sai ya fara ba da jawabi yarinya ta ya gani ai wallahi mutum da ya kwarai ce ustazi ya ce shi ma da ta gan shi a a wallahi ustazi ne amma da an ɗaura aure an fara zama sai baƙaƙen maganganu ta ɓangaren sa baƙaƙen maganganu ta ɓangaren shi shine al muhamida qabla an yujarri wa an yadhumma qabla an yahmil ba'da an yahmil ka samu mutum yana zargin mutane a bayan da ya yabe su to shi ma wannan alama ce ta mutum mai gaggawa mutum da ganshi ya yi niyya tun kafin ya fahimci al'amarin da zai zo ma kansa ciki ya dace ce sai na yi wannan alama ce ta gaggawa ɗan uwa musulmi dukkanin gaggawa dukkanin da sharri ne har malamai suna ba da tarihi duk wanda ka same shi da gaggawa ƙarshen al'amari za ka tattabe kan inda zai je ba kuma lokacin da zai zo inda ya zai ka tadda ba ma'ana cikin abin da ya kawo laraba suna ba da labari wani mai gaggawa da aka yi a tarihi uwar gidiyarsa ta aike shi je ta iyo itace kararuwa da za mu tsora abinci saboda shashanci yana ganin ayari zai je misra sai kuma ya zona tare da itacen da za a yi abinci bai sake dawowa gida ba sai bayan shekara guda sai da suka ci duk tafiya a hanya suka je misra aka yi duk abin da za a yi ya juyo gida sai da ya dawo garin su sai ya tuna kira ruwa aka tura shi dan ya dauki da haka cikin gaggawa ya dauki irin wannan itatuwar ya garzaya a guje kuma ya fadi a garin gaggawar sai kika sanar shi Allah shi ne al'amarin gaggawa yanzu ne ya tuno a bayan shekara guda yana gudu a kai itacen dan a ɗora abin da aka aike shi sannan da ya faɗi ne gane ya yi gaggawa ya ce Allah ka tsine mai gaggawa abin sai ya zama to abin mamaki a wajen larabawa shekara guda ba ka nan kuma yanzu kana gudu kana tsine mai gaggawa shi ne duk da al'amarin gaggawa da haka duk wanda ka tadda yana da gaggawa a cikin al'amarin shi to za ka tadda akwai garaje da rashin sanin ina ne inda zai dosa da haka ƴan uwan musulmi duk abin da muka dosa a gaba duk abin da muka samu ya zama to muna masu jin tsoron Allah muna masu yin hakuri marasa gaggawa a cikin al'amarin malamai suka ce a duniya duk abubuwa suna tafiya ne da sababin su al-ilmu bit ta'allu al-ghina wa takassu wal ilmu bit ta'allu ba wanda yake tashi ya wayi gari ya zama to malami wallahi sai yayi ta kokari neman ilimi yayi hakuri akan ilimi sannan ya zama to malami sai cikin magabata ya jinza ya jinza ya nemi karatu ya ki zuwa yace na daina saboda ilimin ba sauki ba zai samu yace na daina wata rana yana jawo a dawa wata ne ya zama dan farauta ya zama dan tauri sai ga ruwa yana tukowa akan wani dutse da ya tsaya ya kalla sai ga ai ruwan har ya wa dutse rami ya mai tambari ga alamar sarfi kuma ya tara masa gansi a jikinsa sai ce na rantse da Allah ilimi bai gaza ruwa a nan da kuma na rantse da Allah zuciya ta ba ta da sandar da wannan zuciya ke da abu idan ruwa zai tasiri akan wannan na rantse da Allah ilimi zai tasiri a zuciya ya koma ya ci gaba da neman karatu sai aka kanka ne cikin kasuwar kuma malaman hadisi na duniya da haka ƴan uwan musulmi babu gaggawa cikin al'amari al-ilmu bi ta'allu wal gina bi takassu ba a samun wadata sai mutum ya dace da ne yau muna cikin haɗari mutane so ake ayi kuɗi dare ɗaya dare ɗaya Allah ka yi bature ɗaya ne Allah baya bature a rana ɗaya Allah bai bature a rana ɗaya Allah bai bakar fata ko balarabe a guri daya inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi malak fayanfukhu fihi ruha fayu'maru bi arba'i kalimatin a dare ne Allah bai yi baturi ana kwana 40 ne yana dubu ya koma tsoka ya koma gudan jini a turo mala'ika bayan wata hudu cir sannan a hura mashi ne don haka Allah zai halitta a kwana ɗaya hatta sama da ƙasa da duk abin da ke cikinsa Allah yana da iko ce mata kun kai kun amma sai da Allah ya tsara ta cikin kwanaki shida don haka ba a samun arziki dare ɗaya ba a samun wadata a dare ɗaya ana da buƙatar haƙuri da rashin gaggawa ‘yan uwa yanzu kuɗi suke so a kwance, da haka ina ne ake ba da na miliyan ɗaya, ina ne ake ba da na miliyan biyu, ina ne ake da kaza, ina ne ake da kaza duk mutane sun hauka su idan ya rike kowa wadata yake nema. ‘Yan uwa mu koma mu nemi arziki ta hanyar da ya dace, ina ruhal kudus نفس في روحي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فقال صلى الله عليه وسلم فأجل في الطلب yace mala'ika jibril ya ga mu ba wata rai da za ta kwanta har sai ta gama tattara arzikin ta kakaf baki daya sai ta gama cin wanda duk za ta ci ta gama shan wanda duk za ta sha manzon Allah ya ba ta bayani ce fa ajru fi talab dan uwa kun ne ku kyautata a wajen neman arzikin ku wallahi in kai hakuri ba ka tsaka ba zai zo ma ta hanyar halaliya in kai hakuri ba ka kwata ba zai zo ma ta hanyar halaliya in kai hakuri ba kai handama ba zai zo ma ta hanyar wadatar da fiye bukata hatta malamai suka ce wallahi lau sabara al-qatil da matal maqtul kai da ka dauki takobi za ka kashe ni inda za ka yi hakurin sakan wallahi a lokacin wannan mutumin zai wuce in lokacin mutuwar sa ya lau sabara al-qatil na matal maqtul don haka ba a samun mutum mai juriya mai haƙuri a rayuwa mai iya kame kansa sai mutumin da ya haƙurƙurtar da kansa yawa kansa su iya ɗaya haƙuri don kuma mu zama to masu haƙuri masu farfaki masu tantance da kuzamu marasa gaggawar ɗaukar hukunci Allahumma habib ilana iman wa zanu fi qulubina wa karrih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rashidin بسم الله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا عبد الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دنا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حدث من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله
الله أكبر الله أكبر أشهد